aka sanar da neman taimako jiya domin zuwa da'awa wancan gari mai suna filin shagari wanda yake karamar hukumar kirfi kamar yadda malaye bayani akwai waɗanda za su musulunta daga ciki ma hadda basaraki wanda ke kula da wannan yanki to don haka duk wanda ya zo da wannan gudunmuwa a damƙa a hannun 'yan hizba Allah kuma ya ba da ikon taimaka sanarwa ta biyu ita ce sanarwa daga hukumar hizba suna sanar da al'umma cewa don Allah don girman Allah mu yi haƙuri mu rinka bin doka musamman in an tashi daga karatu a ba su minti biyar kada kowa ya je ɗau abin hawansu sai bayan minti biyar dalili a nan shi ne jiya an samu wani da ya zo tare da wani ya ajiye mashin ɗin shi ya zo ana karatu wannan ɗin ya tashi ya je da niyyar ya ɗauki mashin ɗin ‘yan hizba sun hana shi ya sake dawa karo na biyu ya nuna cewa mashin ɗinsa ne suka hana shi a ƙarshe dai ya tafi daga baya mai mashin ɗin ya zo ɗauka sai suka gane cewa yana so ne ya shammaci abokin nashin ya ɗauke mashin ɗin ya je ya ɓoye to suna ƙara sanar da mutane cewa lallai mai wannan hali da mai niyyar yayin irin wannan abu ma ya kiyaye a shirye suke kuma suna ankare suna lura da kowa in dai suka kama mutum to akwai hukunci mai tsauri kuma za a danka shi a nan hukuma don haka muna gargaɗin kar a kuma Allah ya tsare akwai wani uwa da ya turo kuɗi naira dubu ɗaya cewa a yi wa mahaifinsa addu'a Allah ya ji kanshi da rahama a bisa tafiyar da za a yi gobe Allah ya saka masu da alkhairi da duk wanda suka turo taimakonsu Allah ya saka musu da alkhairi to sannan sanarwa ta gaba kamar yadda kuka sani a wannan majalisi a wannan majalisi lokaci zuwa lokaci ana gabatar da muhadarori lakcoci da malam yake gabatarwa a ƙauyuka da garuruwa da masallatai da anguwanni to insha Allah ta'ala daga gobe juma'a biyar ga watan Ramadan din nan malam zai fara gabatar da darasi zai gabatar da lacca a masallacin malam Sule Dakiti da karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi gobe idan Allah ta'ala ya nuna mana masallacin malam su da kiti gobe in Allah ya kai mu Allah ba da nasara sannan ranar asabar malam zai kai ziyara makarantar da ake kira police secondary school wanda take nan hanyar gombe a can a GRA ita ma malam zai kai ziyara karfe hudu da rabi zuwa biyar idan Allah ta'ala ya nuna mana sai kuma ranar lahadi malam zai kai a ziyara ya gabatar da darasi a garin dondoriya wanda yake nan gabar da kumo shi ma karfe hudu da rabi na yamma zuwa karfe biyar idan Allah ya nuna mana waɗannan su ne sanarowin da muke da su a wannan sati insha Allah ta'ala sai mu je zuwa ga tambayoyi duk da wannan ba tambaya ba ce kamar yana so ne malam ya jan hankali cewa waɗanda suke aikata wannan abin suna zuwa wajen wannan karatun Malam akwai waɗansu daga cikin abokanmu ne wanda suke wuni suna yin lido a cikin wannan watan azumin. Wuni suke suna yin lido a waya waɗansu ma haka dai su yi takarta da sauransu. Don haka malam ya ja hankalinsu duk da suna da ƙoƙarin zuwa wajen wannan karatun. Muna fata malam a musu nasiya.
Haƙiƙanin gaskiya watan Ramadan wata ne mai girman gaske wata ne da yake ɗaukan ma'anar kamewa. shi ne ma'anar assaumu al'imsaku in an ce al'imsak ba kamewa daga ci ko sha ne kaɗai ba kamewa daga miyagun maganganu kamewa daga ganin abin da yake bai halatta ba kamewa daga mu'amala ta haram a hannu da saurara da gani da ido duk wannan package ne na azumi jaka ce babba ta azumi ba ƙishirwar bace kaɗai azumi ba ƙin cin abincin ne kadai azumi babba da ƙin shan ba dole idanka yana azumi kunnenka yana azumi bakinka yana azumi farjinka yana azumi hannunka yana azumi duk wani abin da za ka iya aikatawa ya kai ka ga sabon Allah yana azumi don haka wasu suna tashi ne da ishirwa an haramta musu kamewa daga waɗancan abubuwan gaba ɗaya tabbas waɗannan ‘yan uwa suna kan kuskure wala Allah ba sani ba ne kyakkyawan zaton da muke musu ba su sani ba amma duk mutum musulmi da ya san meye ma'anar azumi ba zai taba tsayawa ya karta ko lido a cikin watan ramadana ba ai akwai abin kunya manzo Allah yana cewa idan idza jaa ramadan futtihat abwabul janna wa ghulliqat abwabun niran idan ramadana ta zo fa ana bude kofofin aljanna ne ga baki daya Allah ya ce mala'iku ku bude su gaba daya kofofin wuta kuma sai Allah ya ce duk ku rufe ina son mutane su yi ta aikin shiga aljanna ne ba na so su yi aikin shiga wuta lido cacakarta da kallace-kallacen waya da tsiraici da jin kiɗa da kallon fima-fimai da daddare ko da rana ko a waya ko a akwatin talabishin haramun ne haramun ne wa huwa ashaddu tahriman a cikin watan Ramadan da haka muna yi wa ƴan uwa addu'a Allah ya ba su ikon gyarawa kuma Allah ya sa su tsira da azumin su kar su tashi da ishirwa kawai na'am amin Allah saka alkhairi am malam wannan shi kuma shi ma dai kusan dan uwan wannan din yace a ja hankalin wani dan uwa duk da shi ma yana zuwa nan wajen karatun amma shi matsalar shi ita ce malam in yayi suhur sai ya sha kwaya in ya sha kwaya sai ya wuni yana bacci ba zai tashi ba sai da yamma dan haka sallah ma dai sai dai Allah ya ji kanta amma yana zuwa nan
um, abu na farko shine ita dai kwaya damun ko da azumi ko ba azumi ai haramci ko ba ka bane shan kwaya ko da azumi ko ba azumi haramun ne yana lalata kwakwalwa yana lalata rayuwar dan adam yana lalata future da mustaqbal din dan adam duk mai shan kwaya baya albarka ba rubuta ku aje kun ba a taba samun dan kwaya albarka ba yana kashe kansa ne a yanzu kuma yana kashe iyalin da za su biyo bayan shi kuma baya yin abin kirki yana da tasiri kwarai salbi negative tasiri a rayuwar dan adam la'alla ya saba yana yi ne wataƙila yana jin daɗin shan ƙwayar amma bai san illar ƙwaya ba da kuma shi gashi alhamdulillah yana tsoron Allah kuma yana azumi kyautata masa zato ai kaga ai yana tsoron Allah tunda har yana yin azumi amma bai daina shan kwaya ba yana son falalar azumin Allah ya jarabe shi kuma da shan kwaya to sai a ce masa ya tuba ya daina mafi muni kuma a ciki shine mutum ya zo yana yin azumi baya sallah ratayayyen azumi kenan ai azumi da sallah yake tafiya ai dukan rukunai ne na musulunci sallah yar kullun ce azumi kuma daga shekara sai shekara to ka zo ka ɗauko na shekara shekara kana yi sannan kuma ka tozartar da wanda ake yi kullun ka yi ta bacci don karka sha wahala azumi kuma baka yi sallar azhar ba baka yi sallar la'asar ba baka yi sallar kaza ba wannan kuskure ne ba daidai bane ka tuba zuwa ga Allah ka yi haƙuri ka daina shan wannan ƙwaya kuma ka nemi Allah ya yi maka ina ba da shawara ga masu tambaya ko masu karanta tambaya ba sai an ce mutum yana zuwa ba ni irin waɗannan mutanen fa ni wallahi birgen suke in har mutum yana irin wannan abun kuma zai zo tafsirin Qur'ani ai mutumin kirki ne ai wallahi malam yana yana shan ƙwayan yana zuwa tafsiri ka duba yazo ya zauna duk bayanin annabawan nan da ake yana ji ai mai wannan abun muna sa ran insha Allah zai shirya da haka kawai ai tambaya akan laifi wanda yake ji ya san yana yi shi kenan nan kar wani ma ya zo ya nuna shi ce da kai fa aiki kawai me hukuncin laifi kaza Allah ya shiryar da shi Allah kuma ya ganar da shi Allah kuma ya sa ya daina masu sai da kwaya a garin kuma diloli manyan 'yan kasuwa su ne uwa uban laifi wanda suke kawo wa yaran kwayan wanda sun fi ƙarfin 'yan sanda sun fi ƙarfin a kama su masu manyan shaguna da manya-manyan gidaje da kudade suna juyawa masu dukiya mara albarka dukiyar da za su kawo ta su kashe ɗan adam su lalata rayuwar ɗan adam su kuma su gina kansu ka zo ka faɗi dare ɗaya mu ɗauke ka mu kai ka hurumin nan mu binne ka kai ta fama da aljanu ma tukunna kafin ka gamu da mala'iku ku ji tsoron Allah ku daina kawo ƙwaya kuna sayarwa 'ya'yanku da jikokinku da mutanen garinku ku zama masu kishin al'ummaku me za ka samu da kuɗin ƙwaya me za ka ƙaru da ƙwaya nawa nawa ne suka yi kuɗi ba su sai da ƙwaya ba kasuwanci nawa ake da shi na samun albarka da arziki ba na ƙwaya ba kai faɗa da gwamnati kai faɗa da mutanen kirki kai faɗa da malaman addini kai faɗa da mutanen arziki kai kuma wai ka samu kuɗi ban taɓa ga mai sai da ƙwayan da ya tara ‘ya'yansa da matansa yana tura musu ƙwayar ba ba za su yi ba rashin albarka ta ƙare ga mai sai da ƙwaya wallahi ko masallacin juma'a ku yake ginawa kuma ya kamata ku sani wallahi an san da ku ana kuma kallon ku ana ganin ku kuma kuna da ƙarshe kuna da lokaci da haka mutum ya tuba ya koma ga Allah duk abin da zaka shuka na sharri ka kashe kwakwalwar ɗan wani har ya mutu baya bin Allah kai kuma ka samu kuɗi ka gina gida ka hau mota ka ƙaru da wannan me abin amfanuwa a cikin wannan abin yanzu yaran da suke shan ƙwayar nan inda ba a kawo ƙwayar garin za su neme ta su rasa ai amma akwai masu kawo ta akwai masu kawo ta Najeriya kenan talaka a kurkuku wanda bai da gata mugun mabarnaci dan ta'adda kuma gashi nan yana yawo akan titi shi kan hassara masa ma za a yi daga duk wanda yake yana zuwa masallaci yana sallah kuma yana sai da kwaya a cikin wannan wata na ramadana wallahi ina maka nasiha kar ka bari ka mutu da wannan sana'a dan alƙawari ne sai ka shiga wuta in Allah ya so yadda sai Allah ya kona ka bi idinillah insha Allah sai dai in Allah ya baka ikon tuba ai da mun muna faɗa ne dan ya tuba cewa ne in ya mutu yana yi ka tuba ka nemi afuwar Allah shi kuma Allah ya ce wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada akwai ciwo kwarai da gaske Allah ya sauke na'am
malam wannan yace assalamu Malam barka da shan ruwa. Malam na ji wani malami ya ce in kana bin sallah liman ya ɗauke maka karatun fatiha da sura. To ni daga nan sai na haɗa hadda tahiyya ma. Ma'ana baya karanta tahiyya saboda tunanin shi liman ya ɗauke mashi ta. Malam yana buƙatar ƙarin bayani, amma ku yi haƙuri ya ce bai sani ba ne.
Dama amfanin zuwa makaranta kenan. wanda yake wani abu bai gane ba ya tambaya wa shifa'u li'ayyi as-su'al ba haka bane kuskure ne cewa Allah liman ya dauke maka karatun Fatiha da sura ba haka bane laysa al-kalamu ala itlaqihi ba haka zancen yake kai tsaye ba liman bai dauke maka karatun Fatiha ba amma ya dauke maka karatun sura in baka yi ba Fatiha dole sai ka yi shine zance mafi inganci dan manzo Allah ce la salata amma a cikin sallah ne annabi kuma ya ce sai an karanta Fatiha da haka yana karantawa alhamdulillah rabbil alamin kai ma kai alhamdulillah rabbil alamin غير المغضوب عليهم ولا الضالين kai ma kai غير المغضوب عليهم ko yayi wala dalin amin kafin ya shiga sura kai ma ka karanta wasu malamai suka ce duk inda zaka cusa fatiyar ka ka cusa shine daidai ka fita daga sabani To maganar tahiya kuma daman liman ai bai dauke maka tahiya ba. Idan yana yi kai ma kana yi. A sujjada addu'ar da ake yi shi ma bai dauke ma ba za ka yi. Da ka ƙara zuwa makaranta Allah maka albarka. Da ka duk wanda zai bi liman sallah to ya rinka karanta Fatiha. Har da sura ma in ya ga dama zai iya karanta idan a karatun boye ne. Kuskure ne mutum ya zo ya bi liman sallah Allahu akbar kuri ya nade hannunsa in shiru. yana jiran sai an yi rukuyi a wannan wannan kuskure ne ba daidai bane Allah gane da
To abu na ƙarshe am za mu yi amfani da wannan dama mu yi ta'aziyya ga sakataren tsohon sakataren yan hizba wanda mahaifinsa ya rasu Sani Hamisu kwanan nan akwai ɗaya jajirtacce shi ma Malam Rabiu mahaifiyarsa ta rasu akwai wani dan hizba shi ma dai da aka yi masa rasuwa malam musu addu'a Allah Allah ya ji kan iyayensu da rahama da iyayenmu gaba daya sannan wannan shi ma yace malam na samu aikin gwamnati kuma ga aure na ya matso amma ina fama da rashin lafiya mai tsanani wanda an gagara gane kanta ina fata ƴan uwa su sani addu'a kafin malam yin addu'a ba na ƙarshe shine akwai ɗan uwa malam Abdulrahman da ya zo daga garin Bambam wanda muka je garin su wannan yalwa da malam bara so ya kawo ziyara wannan majalisi kuma muna tare da shi anan muna masa maraba da zuwa muna kuma fatan Allah ya mai da shi lafiya malam waɗannan su ne tambayoyi da kuma addu'o'i insha Allah duk wanda yake da larura Allah ya yi masa marasa lafiyan cikin mu Allah ya ba su lafiya dan uwa da ya samu aikin gwamnati kuma zai aure ina baka shawara ka dan jinkirta da auren nan sai ka samu lafiya tukunna yawwa dan in ka je kai auren nan baka da lafiya akwai damuwa ka bari sai ka warke taras an daura maka aurenka ka shiga da karfinka yafi kyau muna fatan Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ya warkar da shi kuma duka waɗanda suke a cikin larura Allah ya yaye musu a ƴan uwanmu da za su yi tafiya za su je wannan gari a mai sunan garin filin shagari ranar juma'a kenan Allah kai su lafiya da da su lafiya wanda duk ya kawo sadakar kayan sawansa a ba 'yan hizba insha Allah gobe za a gyaggyara su za a hau hanya da su wani ya kawo sadakar naira ɗari Allah saka mai da alkhairi rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله